يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأصل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مودسة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أنا ثلاثة قوم قوتا ربيع آخر جمادة آخر كي سبحان الله هجر ما أكي صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina shekara 1444 muna fatan ubangiji ta'ala ya datar da mu cikin kaddarawar Allah da faralarsa dai Allah ya ba mu iko domin ci gaba da karatu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka muna roƙo Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci ya ba mu iko faɗin abin da yake daidai da kuma nisantar da mu kuskure idan mun yi muna roƙon Allah ya gafarta mana a darasin mu na baya muna dai cikin wannan sura mai albarka suratul baqara inda muka tsaya a satin da ya gabata a aya ta hamsin da tara yau insha Allah za mu tashi aya ta sattin daidai a wannan sura mai albarka suratul baqara bismillah wa in istasqa musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka alhajar فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين من يندى الله مدوكتين سركي yake tunawa bani Isra'ila Yahudu tuba babu nimomi ɗaya bayan ɗaya tun daga jerin ayoyi na baya har aka zauna ni'ima ɗaya bayan ɗaya wanda ba adadi ubangiji ta'ala ya nimtar da bani isra'ila duk kuma yana tuna musu dami don su tuna da girman Allah madaukakin sarki su gane shi kada ya cancanta abota masa ba tare da an haɗa shi da wani ba su gane cewa ba wani tsari a duniya da mutum zai bi ya zauna lafiya sai tsarin Allah domin shi kaɗai ne wanda yake iya taimakon bawansa taimakon ƙarshe duk wani abin da ka dogara da shi in ba Allah ba to ka shiga uku domin sai ka gane kuranka a ƙarshe ka yi aikin basa ubangiji ta ala ya ce wa zukur ku tuna ya ku bani isra'ila ni'mati alaikum ni'mata da nayi a gare ku fi ijabati li nabiyikum musa alaihi salam a wajen karbuwa ko kuma karbal addu'a da nayi wa annabinku annabi musa alaihi salam an rarrabe su da rishin ruwa yanzu muna magana ne sun tsallako daga ruwan da aka halaka da wa da fir'auna su aka tsallaka da su shi aka halaka su su bari isra'ila Allah ya tsallaka da su fir'auna da mutanen shi sun halaka sun zo wani gari sun yada zango wanda ake ce da shi birnin tai wanda banna da saban Allah da katsalan da rashin godiyar Allah ya sa aka sake jarraba su da abubuwa daban-daban bayan Allah ya ba su ni'ima min jiya da ni'ima take a baya ɓangaren abinci ɓangaren abin sha zamantakewa har ma a cikin tafiya su ma ana musu inuwa saboda gatancin da suka samu sakamakon addinin Allah a lokacin da suka shiga cikin halin rashin ruwa ubangiji subhanahu wata'ala ya ba da dama annabi musa ya fita tare da wasu jama'a domin sallar roƙon ruwa wanda har yanzu akwai ta a cikin wannan suna ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam idan an jarabu da mutane da rishin ruwa na ruwan sama ko guraren da ake noman rani ba ruwa sai a je a yi sallah ta neman ruwa a roƙi Allah tare da cewa shi ma shaidan yana raya sunnar maguzawa idan aka rasa ruwan akwai sunna ta maguzawa wanda da a ce akwai wanda ya zaman ƙauye a ƙasashen hausa ya santa idan an rasa ruwa ya ake yauwa kaji wanda ya zama kawai ke maza su yi tasu ba tasu yi tasu ya mata suke tasu mata su sa kayan maza kaga wai maimakon alallaba Allah kuma an ƙara janye hushin Allah domin annabi ya ce Allah ya la'anci mace mai shiga irin ta maza Allah ya la'anci namijin da ke shiga irin ta mata ko kokoyen mata ko da ta fuskar bangaren murya ne to su saboda jahiliya musulmi ne ba saboda jahilci kuma matan liman sai ta shiga irin ta liman ta ɗauki babbar riga ta sa da abaya hada sanda irin ta liman matan ladan ta yi shiga irin ta ladan hada matar ɓarawo ba idan an zo wani guri ta ga ɗaukar abu ana kwashewa wato wani ta ɓarawo ne mata muke yi ta ɗauki sanda kuma idan sun gamu da kai namiji da ƙar za ka sha ni na ga wannan a wata shekara daga nan zan tafi maradi sun tsare hanya bisa banzafa na rasa yadda zai yadda gana wani zai sai na ƙara gazai da suka ga alama da kamar zan tashi da su ta kusa kauci shekarun ba yawa gane shi ba domin ga wannan har yanzu kuma rayu ba su bari ba da wani jahiliya ne a yi maguzanci ne bai dace a ce musulmi suna wani abu ba matar makaɗi tana ta yi ganga kuma abin mamaki ba sai ka ga sun je su sun yi wannan maguzancin da arnancin kuma da ayi ruwa suna ta yaso suka janyo ruwa an ma samu wani idan ba manta ba wani gari da malamai suka je suka yi ta roƙo Allah su ma malaman ba sunna ce suke yi ba taruwa ne ake ana yanar dibu ake ja ana ba da irin waɗannan addu'o'in ya ga su ba dai wani gargajiyanci gargaji kusan da ya ɗanɗara maguzancin da ya kaɗan ne malamai suka yi ta yi shiru da matan suka wata suka yi maguzancin ranar sai aka yi suka ce malamai kun wata boka ruwa mun zo mun zo da ruwa Allah mai haƙuri ne to annabi Musa ga aka jarabe shi ya fita da mutanensa don roƙon ubangiji su ba da wata'ala ya shayar da su da ruwa shi ne allah ke tuna wannan ni'ima idan ta suka musa ne ƙaumi lokacin da annabi musa da mutanen shi suka ta suka nemi ubangiji ta'ala ya shayar da su ruwa Allah ya ce fa qulna sai muka cewa annabi Musa ya zubi bi asaka alhajar ka bigi dutsi da wannan sandar taka ka wannan sanda akwai albarka gare ta ai kuna tare da sanda ko sanda da aka je fagen fafatawa da ita duk suka je ho abubuwa da sihiri ita kadai annabi Musa ya saki sai ta lankwame da abin da suke da sihiri wanda yasa suka fada kai suke sujada suka ce qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun sandar da lokacin da ya je inda yake magana da Allah aka ce ya sake ta ya je wadda ita yana sakin ta ya ta zama macijiya ta rahoyi shi ma ya fita a guje Allah ta hada ka ta busa nan farmasun da yake baka ai mu inni la ya kafa da rayil musali ai duk wanda mu dauka a matsayin manzo ya je isar da sakon mu ai ba a samu shi matsoraci wannan sifa ta tsoro ka hotar gudu idan zaka kai labari kuma kai zaka je ka shiga fanyen daga aka ce akabil wala takaf jiyo kawai ka fuskanci da kada ka ji tsoro yana jiyowa kuma ya ga ta zama cinje ta daga mai wannan kan nata haka za ta kasara sai kuma mai ka hannu Allahu akbar saboda yaqini sai ya damko kan sai ya gane ashe wannan marika ce ta irin kwajiri ya ya rago ita ce kuma aka ji aka fafata da Fir'auna yace ya kama shi aya din a rajin tuka bi shay'in mubin in ba zo muka dora abu bai yace fatibi ayi kun da madasarikin kawo hujjar daka sai ya saki sandar fa'iza ya su ubani mubin ta zama katul macijiya wanda za a yadda hu fa'iza hu bai za linnazirin to wannan sandar kaga abubuwa da yawa daman an tambaye shi me kake me wanda yace hiya asaya sanda ta ce ina kaza ina kaza yace waliya fiha mu'aribu ukhra ina da wadansu abubuwa na amfani masu yawa kaga ashe an kara mishi ne to wannan sandar da yawan wannan sandar an tafi sha da ruwa neman ruwa sai akwai wani dutse an ce dutsen yana da me za a ce murabba kamar tsarin masallacin nan dai ana iya kira shi murabbai an gane tsarin masallacin nan kuma sukurwa guda nawa guda hudu haka dutsen yake wani dutse ne na musamman kawai sai aka ce mashi bugi wannan dutsen da sanda bakon na aizobi a sakal hajar ka bugi wannan dutsen da wannan sandar taka ita ce sandar da aka bugi ruwa ya dare aka samu manyan kwalta guda goma sha biyu lokacin da suka wuce ya dauka zai buga aka ce a da katakar ke karambani sai an baka uzuni wata rikin bahar rahawa bar ruwan haka nan akwai abin da muke ni bari mugu ya shigo za mu gama da shi ita ce dai aka ce irdubi a sakal hajar dauki wannan sanda ka bugi wannan dutse da ita fanfajarat sai a dai musa ya dauki sanda ya kwalawa dutsen sai ga dutse ya kece da ruwa minhu daga cikin dutsen isna ta ashara aina bangaren arewa kaman kan famfo guda hudu bangaren yamma guda hudu bangaren kudu guda hudu bangaren gaba guda hudu nawa kenan hudu sau hudu nawa ne shine isna ashara aina kada alima kullu wa nasu masharabahum sai gashi kawai gurin kamar kan famfo ne afu ganewa da haka dauko mutanen da aini suka sani mugun an fi sanin famfo kan famfo guda hudu kowane kote guda hudu don su suna da kamar fami ko kabila kasan a cikin kabila ma akwai kabila ko a cikin hausa a cikin hausa ma akwai kabila ko wannan gobarawa ne wannan katsinawa ne wannan daura ba haka ne ba to kashi kashi suke bani isra'ila har guda goma sha biyu shi yasa kowace kabila daga cikin bani isra'ila aka nuna mata ga ɓangaren da za ta yi amfani da shi a wata ruwaya aka ce ya aka yi aka ganar da su kowane yana da wakili yana da shugaba shi sa duk al'umma da ba ta da shugaba ta lalace a cikin al'umma ya kamata a samu shugabanni masu ce a bari a bari a yi a yi ko da kuma shugabancin na shekantaka ne an fi samun tasiri a cikin lalaci ma akwai shugaba ko yan fashi da makami suka tare wasu ogan ya koma ya sa ido akan ana lalube aka ce kowa ya kwanta ya kwanta kwanta kowa yana laluba yana kawo ana tarawa ko to akwai wani da ya laluba cikin jakar wata mata sai ga zinariya da ya hudu sai gaga sai ya makale sa a jihun shi a sha oga na kallon sai ce kai kai ana aiki kai kuma kana sata waga ga aiki ne ake kaga ashe shi oga ya sa ido da don aiki ya tafi daidai yanzu abin da wannan ya shi ne sata tunda ya saba wa ya saba tsarin shugaba ya daka mai tsaci ya kai ana aiki kan kuma kana sata sai ya maido shi ne gazi da ya ce sai a shi ana kallon shi to duka al'amuran rayuwa na bukatar shugaba to kowace kabila kowace jama'a tana da shugabanta sai ya zo ya tsaya a gurin kan marmarar ruwan da ke fitowa sai jama'a ta zo ta yi layi a gurin shi da kada alima kullum wadasin masharabahu muka sanar da kowata ƙabila ko kowata jama'a daga cikin waɗannan guda goma sha biyun ga inda za su sha ruwa don karaje a yi turar reniya kasan an riga an samu matsala aka samu wani abu to a lokacin sai ga ɗan yana da zarama amma kowa ga nasu ai ba wani matsala ko naku ne wani na kanku ne shi kenan har wajen fitowa daga cikin ruwa in ka lura alkur'ani ya tabbatar da kowace kabila hanyar ta Allah ya bude mata in ka ji tsoron Allah Allah zai baka mafita sun ji tsoron Allah ne bani Isra'ila wannan lokacin Allah ya ce kulu ku ci abinci na daga abin da Allah ya hore musu wanda muke karatun baya menene ƴaƴan sala ko manna da salwa ku ci washrabu sannan ku sha abin sha min rizikin lahi daga arzikin Allah ne arzikin Allah kun baya karewa shi arzikin Allah dindindin ne za a wanda yake arziki ne na Allah to wallahi baya karewa idan dan adam ne yayi dubarun su to shine wata rana sai ga abin ya kare amma sai Allah ya ce musu wala ta asafil adi mufsidin kada ku tashi ku ci gaba da yaduwa a ban kasa kuna masu barna ku ci ku sha daga arzikin Allah mai dadi wanda ko ba karewa zai yi ba ragadan daman can ayar farko da makaranta a darasin baya Allah ya ce fakulu washrabu mi Allah ya ce ku ci ku sha ayar wace amma wala ta asafin adi musidin kada ku rika tafiya a ban kasa kuma kuna masu banna yanzu Allah madaukakin sarki sai ci gaba da ciya mi وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون yanzu wannan duka Allah yake bi al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labari akan bani Isra'ila da wa'ancan jikokin birai da aladu wanda su sun saba taurin kai ba yau ba yanzu Allah ya ba su abinci da abin sha kuma ba tare da wahala ba idan ka tashi in ƴaƴan shala ne kawai za a gansu ga sunan a kama adadin yadda ake so a soye in na dafuwa ne a dafa in na miya ne a yi ga kuma almanna tana sauka wani abin sha ne wanda idan ka gan shi fari kal ya fi kowane irin nono fari ɗanɗanar shi kuma ya fi zuma daɗi a ci a sha ba matsala ga ruwa kuma dutse aka daka da sanda kawai aka samu idanun ruwa kowace kabila tana da nata na kanta shato ne mai zaman kashi ba ana jira shi da kuran bane barantana a ce ayi kufur yau ba ruwa ba ana sa mishi man fetur bane ko gazuwar barantana a ce mai ya kare yau an samu matsalar ruwa a ga mutane suna yawo da jarkoki a wani abu ne wanda ya zo daga Allah shi kuma indakum yanfadu wa ma inda Allah ibad indakum yanfadu wa ma inda Allah ibad abin da ke hannunku ku mutane shine yake karewa amma na wajen Allah kullun yana nan makil makil a makure a cike yake bai karewa yanzu sai Allah ya gaya mana kuma wani butulci da suka yi akan wannan su ci abinci su ci abin sha su sha ruwa su yi wanka kawai wata rana suka tattaro suka zo suka ce ya Musa ai lan nasbir ala ta'am wahid ai mu ba za mu iya hakuri da nau'in abinci kala ɗaya ba wannan abinci kala ɗaya bai yi ba ya kamata kawai a sanza ina Allah ce wa izu qultum ya Musa kaga ba su suka fada ba iyayen su kakannin suka fada amma saboda me sun gaje su a wajen irin halin halaye sai Allah ya ce lokacin da kuka ce ku bani Isra'ila wa izu qultum yayin da kuka fada ku bani Isra'ila bani Isra'ila suka yi wannan sun yi zamani da wa da annabi Musa wanda ake gayawa da wa suke zamanin su da manzon Allah amma sai Allah ya ce su saboda iyayen su ne wanda aqidar su iri daya tashabahu qulubuhum zakatan su iri daya ne wai zukultu ya Musa kutun lokacin lokaci ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahid mu ba za mu yi hakuri da juriya akan nau'in abinci kala guda ba annabi Musa ce to ya zai ga Allah ya wadata ku da abu kala kala ba wahala ba ce wani ba zuwa kwadago gidan kowa a wadace suka ce fada ulana rabbak yanzu ka roƙa mana ubangijinka kadi me ko sai fada ulana rabbana ma yana ji dadi roƙa mana ubangijin a magana irin ta rashin ladabi fada'ula na rabba ka je ka roƙa mana ubangijinka kamar su ba shi halice su ba wai musulmin kenan fa wanda suka iman da shi kenan annabi Musa ya sha wahala shi sa duk lokacin da manzo Allah ya shiga wani hali ko aka bata masa rai ko aka tutar da shi sai ya ce Allah ya wa dan uwana annabi Musa rahama sai ya tuna da matsalar annabi Musa saboda mutum ne wanda ya sha wahala ya sha wahala hatta nassin alkur'ani wani lokaci da tura ta kai bango ga wasu masu cutarwa da manzan Allah sai da Allah ya ce musu la takunu kal ladina azam Musa kada ku zama tamkar wanda suka cutar da Annabi Musa ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina azaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu wa kana 'inda Allah ubangiji ta'ala ya kira mu ne ce ya ku mu ne sahabban manzan Allah fa ya taka musu birki ya ce kada ku zama tamkar wa'ancan da suka cutar da Musa mana sahabban shi Allah ya kubutar da Annabi Musa dangane da abin da suke faɗa masa sai ya zama to a wajen Allah mutum ne wanda yake mai daraja da matsayi Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kanshi ya samu cikas da waɗansu daga cikin waɗanda yake tare da su rabo manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam wasu kuma ke suke gurma amma dai wannan rabon ai kun san ba idan ba idan Allah ba ko annabi fa wai ba yi don Allah ba magana har ta kai kunna maza Allah sassa wai rabar da yi bai yi adalci ba bai yi don Allah ba maza Allah ran shi ɓace yake cewa kamar ya adil waye zai yi adalci idan Allah da mazansa ba su yi adalci ba duk duniya waye zai yi adalci waye zai adalci idan Allah da mazansa ba su yi adalci ba sai ya ce amma Allah ya jikar ɗan uwa na annabi Musa saboda me shi yasa kai ma da an cutar da kai sai ka tuna me cutarwar da aka wa magabacinka shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wani malami da wani tafi da aka ce da shi kashmir gumma wanda idan ka karanta shi hatta zamantakewarka da al'umma za ta yi sauki irin yadda manzala sallallahu alaihi wasallam da iyalansa irin cin karo da yi zama da mutane zama da makiya addini zama da munafukai shi kanshi za a ga cewa ka samu waraka dangane da wadansu matsaloli a rayuwa za ka ci karo da su alkur'ani ma bai kyale ba haka nan ba idan kana da wasu yan uwa kana da yan uba ake cewa ko ba yan uwa ba kuna samun matsala sai ka karanta kisa yusuf ka game ya faru waye ci nasara gani ba ka gani ba kawai shaidan ya raya musu ai wannan yusuf tun da kuke gani babanku ya fi sashi da ba shi ne matsala ba ai baban ya fi son wani sai ku same ka rantsana ta ya kamata mai wasu ka ce kai kawai abin da ya kamata mu kashe shi ugutul yusufa mu kashe yusufa wasu ka ce aha mu ɗauke shi mu kore shi wata ƙasa can mai nisa uban namiyarsa اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين رنيو ne ba ke shawara ce wasu ka ce mu kashe yusuf wasu ka ce a mu dai ba mu ɗauke shi ba kai shi wata ƙasa mai nisa da ba zai iya dawa ba yanzu sai zama baban nan baya ganin shi sai bu kadai amma sun san abin za su yi barna ne suka ce amma daga baya sai mutu ba wata gudun ba da yi shi kuma sani daga baya don sai miya su gifari shaidan ya raya musu wannan wani kuma ya ce a kawai abin da ya kamata mai zama bai kama aiki kar mu kashe
منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب كادي مي سوكي سوكي ما ya ce a ku dakata kala kashe shi kala kashe ko ina ga can wata rijiya kawai mu kashe cikin wannan rijiyar mu saka shi ciki tsohon rijiya ce ba kowa ke shan ruwa a cikinta ba sai baki matafiya kaga in suka sha cikin rijiya shi kenan yaltaqitu ba'du as-sayyarati in kuntum fa'ilin in ba bai mutu ba damar rijiyar ba mai shan ruwa a cikinta sai bako za a samu wasu ayari na fatake wata kwamba in ta zo nan take cika ruwa a cikin salka abinda za ta yi gaba da shi in suka leƙa rijiya suka gan shi in suka tsinto shi kaga sun yi tsintuwa mai bawa yaltaqitu ba'da sayyarati in kuntum fa'ilin wasu bangaren mata mafa yakita fatake ko kwamba in ta zo sai su tsinto shi kaga in ma kwayi wani abu wanda yake akan Yusuf wanda ya dace da shi to wanda ya kamata ku yi inda ku aikata aka ce wannan ra'ayi mai kyau ne yana gida fushi Yusuf din yanzu ya za yi kuma a samu ayi wannan aikin sai aka je aka shirya wani mutum aka zo aka tarar uban a gida yana zaune قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له suka لناصحون ce ya baba wai mu me yasa ka ki amince mana akan Yusuf kaji fa makirci fa an waya zargi ki masauka yanka ya fi ka dabara da bara bashi kai tsaye suka ce ba mu Yusuf mu tafi da shi sai yana iya ce a ko sai aka fara zargi shi wai kai baba malaka la ta manna ala Yusuf me yasa ka ki amince mana akan dan uwan mu Yusuf me yasa ka ki amincewa kullum ka bar mu kai ka rike shi kam kam kam kam mi me kake tsammani mu ba ɗayan ka bane mu ba in mun tahi da shi ai za mu kiyaye shi shi ma dattijo da ya kalle su ya yi mulmushi ya san sun tsara wata tsiya ya ce mi أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له da لحافظون ya yi shiru suka ce ka bar mu tare gobe da shi za mu je gurin kiwo ya ta'i mu je shi ma ya koyi yadda ake kiwo wayar abu kuma kaga sai ya more shi ma ya yi wasanni an ce lokacin suna koyon halbi ne ana koyon tserere na kibiya da kuma yadda mutum zai iya halbi ya samu abu kaga abu ne mai kyau ko kaga zai yi wasa shi ma ya koyi wannan kuma ya koyi kiwo ɗaura ka mu in allah ya daɗi muka je mu ba abin da zai same shi za mu kiyaye shi suka ci gaba da cewa mai قال إني أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون sai musu zance irin da bayyana ce a ba amince muku ne bai ba shi yaro ne karami ku kuma idan kun je kuma shagaltuwa kuke da wasa ina jin tsoron in ba ku shi ku je ku manta da shi shi gashi yaro karami sai karkeci ya zo ya cinye shi kura ta cinye shi lokacin kuna can kuna wasannin ku ba ku sani ba shi yaro ne karami sai kun sai kura ta cinye shi shi ma yana neman me neman mafita amma maso kayanka da yake sun yi kulla-kulla sun shirya wani makirci shirin ya ya musu wata gadar zare sun suke ko ta halin kaka sai uban ya yarda me yasa muke ka kissa nan idan ka karanta kissa Yusuf kana samun waraka a cikin mu'amalarka da mutane a ran gudu sai suka ci gaba da shami فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة kafin a je nan sai da suka yi dauki alkawari suka ce yaya za a yi da in akalahu zibu wa lalu usbatin inna idza la kasirun di yawan mu wajen goma a ce kuma mutum ɗaya mun bari kura ta ce shi ai mazan ma yan asara ta yi haka zai yi ba ba suna dai musu kwanta mashi hankali yarsa dai yadda zai yi shi ke nan da kawai sai ya ba su ɗan uwansu su zahiri shi don dai a zauna lafiya ne kenan wannan ke nuna ɗiyanka suna da inci ko ɗiyan naka su ma suna da haƙƙi a kan ‘yan uwansu don suna da haƙƙi ne in ba da haka ba da sai ce mi an ƙi ba ba ku shi ko ba haka ba to amma an yi haka yana tsammanin yana ganin kamar ya ɓata musu rai ya shiga wani zumunta ya shiga tsakanin zumunci da zumunci duk da shi ya aiwa kuma shi annabi ne Allah ya lura da shi cewa akwai wani abu da aka kitsa fa amma ya zai yi ba yanda zai yi dan kai ya shiga haƙƙin zumunta dole ya ba su lokacin da suka tafi nan wa ajma'u an yaji aluhu fi ga yabatul jum kuma suka taru aka yi yarjejeniya kowa ya yarda kawai a saka shi a cikin wannan rijiya suka saka a rijiya kuma suka koma gefe suna harkokin su ba rade ba Yusuf dama Allah ya kare shi yana fadawa rijiya Allah ya mishi wahayi وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا kaga يشعرون abin sai zo musu mai alheri an taba adam yusuf wahayi ba ta musu ba sai ran da aka musu madrasa ba abin da ba taɓa mushi wahayi ba sai ranar suna jama'a cikin rijiya sai Allah ya bace wahayi aka ce ka kwantar da hankalinka da mara ko ka suka tarbe shi aka ajiye shi a hankali yayi ta mahaukaci go mahaukaci ya fada rijiya a zo ana a shiga wasu na a'a a zara igiya ce to kan ku da ake digni wanka na nake ya ba abin da ya same shi kawai shi ya ci gaba da wanka a ce ba abin da ya same shi yasa ya ce kanku ake ji ni da wanka na nake kenan ku ko sani sun saka shi rijiya shi hankalin shi kwanci Allah ya ce wa wahana ilayhi la tunabbi annabi amrin haza muka yi wahayi ga, ga Yusuf muka ce ka kwantar da hankalinka wannan abin da ya faru akan ka wata ran sai ka ba su labari a lokacin da ba san ma kai Yusuf din ne ba kuma wallahi haka ya faru da ka bi kissan nan wallahi ya zuwa kashe kai gaskiya duk filin kin duniya za ka kalla ba abin sha'awa kamar wannan kuma wannan gaskiya ce aka yi ba ƙarya ce aka tsara ba don sai gaba tana kallon fila yana ai harkar tasu ce idan ka kalla akwai abin akwai ilimi a ciki ina ilimi a cikin karya dan filin ko in yana da ta karya ce ko ta kanci ce idan aka yi kuka a cikin filin kuka kirki ne kuka karya ne idan dan filin ya yi gaskiya karya ce idan ya yi karya kuma allah da man karya ce to me abin burgiya me abin ilimi a ciki amma wannan kisar da allah ya kawo filin din ya tsara abu ne wanda ya faru la tunabbi annabi bi amri haza ka kwantar da hankalinka zaka ba su labari ba su tare da sun sani ba kaga sun je bashi rijiya ko to yanzu idan suka zo gida me za su ce ta ai da mai ya ce yana jin tsoron kura ta cinye shi ko sai suka yi amfani da kalmar tashi shi ne wani ya koya musu wannan to yanzu abin da ya kamata rigar tashi mu yayyaga ta mu kashe barewa sai mu watsa jinin a jikin dama ya ce na jin tsoron kura ta cinye da mun sai mutum aiko wallahi kura ta cinye shi وجاءوا أباهم عشاء يبكون wajahu abawun sai ga sun dawo zuwa gurin babansu isha'an da yamma da madashi a lokacin da yan kiwo suke dawowa kuma suna kuka kuka irin da yan filim ne wani ba kuka gaskiya ne ba isha'an yabkun suka zo gurin baban da madashi a lokacin dawowa daga kiwo amma suna kuka ga yadda suke bada cikin kuka قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين yanzu an tana baban ana mashi ana bashi labari aka zo aka aje wata riga da jini a jikinta ana kuka ya abana inna zahabna nastabiqu wallahi kamar yadda ka fadi ai da an babba shi yake hango abin da yaro baya gani da ban ka fada mun je muna wasanni muna tsere da kibiya wata ragana yusuf muka ce yusuf ya tsaya inda mata'ina a inda muka aje kayayyakin mu fa akalahu zai sai kula ta cinye shi da ban ka fadi ya shi kuma ana kuka
وجاء amma ka ji mene suka ce wa ma an tabi mu'minin lana amma duk da dai babu mun san dai ba yarda zaka yi da mu ba ko da ma da gaske muke yarda ba gaskiya bace ko ka san wanda bai saba kariya ba ko yayi warware ba yake ka san kariya tana kariya tana da gwani gwanin ta in ya tsara ta sai yayi ta daidai amma wallahi mutum in ba halin shi bane kariya to yana yin ta ba sai ya warware kanshi ko yaro haka ne idan kana da yara ka gwada su in gwanin kariya ne zaka gane zai ta tsara maka zance daga hankali shi baya tashi to wanda ka ji tsoron shi amma in bai saba karya ba da ka fara mai tambaya in fara karya sai ka ga hankalin shi ya tashi ya yi wuri wuri in ka ce kai wannan abin da ka wada kuma sai ya saki ya ka sance kura ta cinye shi amma zaka ce wa ma an tabi mu'minin lana walau kunna sadiqin kai mun san baba ba za ka yarda da bugu ko da ma da gaske muke ashe ba da gaske kuke ba ashe karya ce sun faɗi karya ba sun warware saboda mutanen kirki da musama ba karya ba sabon su bace amma wallahi gwanin karya iya mara tsara ma ita zai yi kawai ya yi kirki ya yi wurja wurja kawai muna baka haka ne hankalinsa kwance da wannan shege ne kai hankalin shi amma in dai mutumin kirki ne wallahi ko ya mara karya kawai bai yawa da ya mara sai karya ta kanshi da kanshi kaga sun karya ta kansu shine wajawu suka zo wa baban nashi da alaƙa misi bi damin kan وجاءوا على قميصه بدم كذب suka zo a jikin rigar shi da jinin ƙarya wannan shine jinin fulum aga abin da zaka mutum gashi da jini an kashe shi ko gobe sai kuma da shi ake yi kaga ashe yan film shirme ne suke yi da mun kula ne baka tsarin in film kake so kala da Allah ya kada surutu Yusuf ya ishe ka wajawo alaka misi bidamin kazu da jinin ƙarya a jikin rigar suka ce ai kaga ma ga rigar shi nan ta yace ka wannan kirkeci ko da hikima yake yanzu ya cire rigar daga jikin yaron hayayya ga ta haka da kuma jini ya aka kuma yasa jinin ma yace kai ku tsaya ku ji damani na sa akwai wani abu ya kirkeci ni na sa akwai wani abu da kowa kitsa a ƙasa بل سولت لكم أنفسكم أمرا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا yace ni na san zuciyarku ta riga ta saka muku wani al'amari da kuke so ku yi kuma kun je kun yi shi ba zan tsine muku albarka ba ba zan buge ku ba ba zan kore ku ba fa sabaru jamil hakuri zan yi kuma hakuri ma mai kyau ka san sabaru jamil ko ai maka abu kai hakuri kuma kai shi tsakani da Allah amma mutum zai maka abu baka ji daɗi ba wara da Allah ka ce bakko yi bakko bi amma sun kaga wani abu ya same shi mara daɗi suka ji daɗi kaɗan ma gani ba ran ne ka za abu ba ai kaɗan ya gani ya gaba kai sabarin jamil ba fa sabarin jamil wallahi almusta'anu ala ma tasbur ko zan yi hakuri kuma hakuri mai kyau wanda babu jinini babu miyagun maganganu babu muguwar kalma ba canza mu'amala ni da ku don kun je kun fada mu da dara ba zan canza muku mu'amala da muke tayo da kullum ba Allahu akbar kaga da dije girki ko dan Allah wani uba da zai haka adiba danka da ka fi so a je a fada ma shi kuma ka san fada shi akai kuma ka ce ka hakura kuma hakuri mai kyau ba jini ne ba zagi ba tsine musu albarka anya akwai da ya ka samu wannan uba wallahi sai ya tsine musu albarka ya rasa kaga ya rasa dake kenan ya tsine musu lalace ba wancan ba wannan amma ce ba sabarun jamil a wani gurin da ya ce a sallawa a wancan na gaba kaga nan gurin sai ya ce Allah zai taimake ni akan abin da kuke ya taimake shi ko bai taimake shi ba Allah ya taimake shi kuma a ƙarshe shi ma ƙaramin aka yi wani juyi kuma aka je aka zo ba shi a nan da ya ce to a sallahu an yati ya ne bihim jami'a lalle na san kirzi ya rage Allah ya kawo su duka suwa da wannan da kuma ɓadda da wancan za aka ta ba ba kai ma har yanzu kai har abadan kana nan ba ka gushewa kana tuna yusuf har sai ka halaka ka ji su ba har yanzu yusuf da yana cikin ranka a ƙarshe dai yan uwa abin da nake ja hankali wallahi wannan sura mutum ya je ya karanta ta ya san abin da ke cikin ta ita kai za a shi kuma mu'amala da al'ummar duniya gaba ki daya za ka zauna da kowa ka iya karanta suratul yusuf amma ka je ka sa su dan ibro a gaba ka ce anan za ka samu ilimin zamantakewa da mutane a gurin ilimin su dan ibro ka zo ka sa shirme da sharholiya a gaba a ce wai a cikin abin nasu akwai darasi darasin ne a zo a dip izza su wani ya ce a ce wancan tsohon yayi ne nake kira wani izza su da gidan waye ya gata gidan ba da masu a za a dima matan da ba su taba aure ba yanzu ba taba aure ba har shekara sattin ko ita za ta koya zama aure to ya ta san shi za ta koya shi wayarwa da shi matan da ba su yi zama aure ba zama auren ne gagarin su suka huta suka kama iskanci wata kuma mijin ma ba ta taba yi ba wai amma su za su koya maka zama aure ke shi za su koya maka zama aure kuma sai ga da mijin da matar sun yarda shi yasa aka samu wani a wancan garin da mijin da matar suna kallo to ɗaya daga cikin shugaban film din sai wani abu sai shi mijin ya zage shi sai matar ta yi kwance-kwance ta kwashe mijin da ma da ta ce wani za ka zaga ai ta kyauta wannan wala ne take ta kyauta ya ba san mutum ba shi ba saboda ta fi son dan filin akan mijin mali su dai wallahi tace wai wani zaka zaga kaga ya kallo ya koma sama go tana yawa shi yaso ka sattin ya kawo shi yaso halin da muke su kenan gidajenmu abinda ake kallo gidan ba da masu ko a zo a diba ɗan iska suna waka suna a shari'a suna karya gidi su a rogwaja? hagani wai a gurin wa'inda za a koyi tarbiya don allah wanda bai da tarbiya zai baka tarbiya fagini shi la yi ɗi ya za mara tarbiya kasa shi zai koya ma tarbiya a gida allah ya shirya da mu mun kawo wannan kisa ne don cewa duk abin da ya dame ka ka tuna wa'inda ya gabace su ga abin da ya faru a kansu ka kaɗan daga cikin kisar ‘ya'ya da ubansu kun ji kaɗan daga cikin abu da kaɗan ne ba ƙwar'ani ya gaya mana nan to kai in kai da abu ya faru tsakaninka da ɗiyanka a yanzu za ka iya wannan haƙuri amma a ƙarshe da sai da ya zo ya ba su labari ba sani ba sai da yusuf ya zama shugaba na wancan lokacin na duniya sai da suka zo gurin suna neman a yi musu awo sai da suka zo neman alhurma ba tare da sun sani shi ya san ko su wane ne mun zo maka da wani lalataccen kuɗi kai mutumin kirki ne kamar awo ji ba suna lallashi ka gani wannan ke nuna duk zakarar da zai yi cera ko ana ruwan mi ko ana ruwan shirwa wanda ya karanci wannan sura yake aiki da ita idan wani na adawa da kai dan uwanka zaka yi adawa da shi idan kana da hankali yanda Allah ya bai wa Yusuf nasara ai ka san kai ma Allah zai baka wannan nasara uban da ya karanci wannan idan ƴaƴanka sun bata maka da zaka dine musu albarka ba zaka dine musu saboda ka san ga irin girda ke fasabarul jamil fasabarul jamil amma yau duk Qur'anin yana da muna karantawa amma idan mun zo wajen aiki fanatik sai ga kuma mun yi gabas ko mun yi mun Qur'ani yayi gabas shi ku Allah ya sa mana wannan kissa ne dan mu dabi'antu da ita to sai mu koma karatunmu ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah yana ba shi labarin yahudawa da abin da ya faru a lokacin da allah maɗaukakin sarki ya ba su ni'imomi suka ce annabi sallan nasibira ala ta'amun wahid ba za mu yi haƙuri mu jure da cin abinci kana ɗaya ba fadaula na rabbak je ka roƙa mana ubangijinka kai musa wai ba za su ce ma rabbana ba roƙa mana ubangijinmu ai akwai ladabi ko suka ce ka je ka roƙi ubangijinka me kuke so suka ce yukurdu lana min ma tubitul ardu abincin da muke so irin abin da ake nomawa a ƙasa irin abincin da ake nomawa a ƙasa abin da yake zawa daga Allah daga aljanna zai daidai da abin da yake zawa daga ƙasa an sa mai taki an sa mai guba an sa mai fazon ba ɗaya bane ba duk da shi ma Allah ke raye da shi amma ba ɗaya bane ba darajar wancan ya fi darajar wannan suka zana min bakaliha wa qita'iha wa fumiha wa adasiya wa basaliha kamar dai yanzu ne kace mun yi so mu samu yar kuriga da waken tuya a rika mana me ake ce mata awara mu samu rogo haka a rika gama da wake ana mana dan wake mu samu wani masara masara da wani duk suka duba abincin da yake mafi kaskancin daraja ne akan wanda Allah ya basu muna so a kama da kaman bakali kaman kisayi ha kaman kumi ha duk wasu abubuwa daga sanar malamai sun basu fassara da yawa abinda dai muke so mu gane Allah ya ba su abu mai daraja kuma sun nema a canza musu wanda bai kashi daraja ba to abinda kuke neman nan duk a garirukan duniya ko ina ana samun shi wannan wanda kuke da shi ba a samun shi a ko'ina sai a garinku garinsu da kada ke da nau'in abincin wannan ba saboda idan kuna son wancan ba za ku same shi a nan ba sai ku sauka ku ta yi sauran garurukan mutane ku je ku auno shi ne ce musu a tastabdilu da ladihu adana bin ladihu khair yanzu kuna son ku canzawa kanku da abin da shine bin ladi adana da abin da yake mafi karancin daraja bin ladi huwa khair akan wanda shi yake da daraja babba idan irin wannan abincin kuke so ihi da misra malamai suka ce ya ce ku je ku shiga cikin sauran garuruka kenan ku je ku aure wannan babu shi ko kun ku tafi kauye ku yi nowa wannan wanda ake sauko muku shi a cikin garin nan babu shi a kowane gari amma wannan kun da ko bukata ku je ku shiga cikin garuruka za ku samu shi kaga abin nasu bai bukatar wata amsa bai bukatar aje a roki Allah akan wannan wanda ba sai a roki Allah ba ibidu ku je ku shiga gari ku aure kamar ku ne a garinku Allah ya hore muku abubuwa ga shi zo muku daga Allah ku kadai sai ku zo ku nema abin da ake nomawa abin da ake noma ku aya sauran garinka da aje koyi da akwai ko wanda aka to ku bar garin wanda ba su an gaya wa Allah ba ku fita daga garinku ta sauran garinka za ku samu sai ku auno ku zo da kuɗin ku fa inna lakum ma sa'altum domin idan kun je can kuna da abin da kuka tambaya wanda ba sai an ce kaga sun ce ya roki Allah ne wannan abin da suke nema bai bukatar sai a roki Allah ya kawo musu shi domin akwai shi a cikin sauran garuruka da za a ce babu shi ne abu ne mai daraja sai ya roƙi Allah da duk abin da suke tambaya ta gurin ai roƙon Allah yake yi Allah ya kawo shi da babu ruwa ba roƙon Allah suka yi ba ba ce bugi dutse da sanda ba ruwan bai zo ba da suka zo bakin teku ga fir'auna can baya suka ce inna la mudrikuna ai mun ga mai halaka qala kalla inna ma rabbi sayadin ba roƙon Allah suka yi ba a nan gurin aka ce bugi ruwan da sandar shi to a nan gurin tunda sun nemi abin da yake darajar shi bata kai abin da suke da shi ba ba bukatar a roƙi Allah sai ce ku fita ku je ku shiga garin ku nemo fa inna lakum mas'alatu Allah ce wa duruba alaihi manzilatu wal maskana daga nan sai Allah ya saukar musu ƙasƙanci da wahala duk mutumin da yake yana so ya ci abincin kawai a sai ya yi kanta ko dole ya je yi noma yanzu ka diba yadda ake shan wahala a ƙauyuka mutum zai wajen wata shida yana aiki amma a cikin aikin nashi ba zai samu abincin wata uku kuma sakamakon wannan aikin bai iya zuwa sallar asuba dama magana jami'i ba taso ba da zaka je a gonaka a ji kana fara kiran sallah ai ka ce ka hauka ce abin da zaka gane illar da ke faruwa a kauye da damana babu liman ba ladan ba mamu za ku fahimci abin da nake nihi limami yana yana mamu fa ladan fa to tun da ana ta kamata yi in lokaci kawai ya yi ladan ya yi kiran sallah mamu su zo liman ya zo a haɗu a yi ko sai ka tana liman yana sallar shi kadai ko da suna iya kan ladan shi ma ladan yana can yana tashi balle mamu wahala kawai ake babu ibada kaga an shiga cikin mi azilla wal maskara kaskanci da talauci gina shi yasa talauci baya gushewa akan duk musulmin da suka fifita aikin wahala akan ibada ya kamata idan kana gona in lokacin sallah in kai ladan ne ka kwala kiran sallah kai kuma in mamuni da kai za ka yi kiran sallah kai kuma in limami ne ka zo sun taru sai ka ja gaba amma sai ga haka yaushe za a yi aiki ko ka taba ganin a gona da ana ana ana ladanci da da mamu da liman ana jami'i aya ka taba gani eh dai kowa ya tashi akwai dalili na shari'a da yace kai sallah kai kadai ga mutane babu to aikin wahala kin to wannan shine aka jarrabe su su ma ga su musulmi bane amma sau kuma cikin kaskanci irin yadda kake ganin yan uwanmu na karkara suna suna da shi a yau ta fuskar rashin addini kuma wallahi ga maka yau in ka je tarbiya lalacewar ta yi a kawai ka ta yi ba mu za ka sha mamaki idan kana so ga aski na irin yan luwadi tambada dutse na nuje ka kauye dai kushi wannan je ka kauye ka gani wallahi shaye-shaye ka je ka gani rishin tarbiya uwaye ba su su har iyasu ka je kauye ka gani dole bakin magariba sai uba ya nemi kuɗi ya bai ɗan shi kuɗin da zai je ya shiga gidan kallo don ya je ya kalli yadda sa'a dogon ta suke rawa idan bai bashi ba zai je nemo kudin a da idan ka tsaye ƙauyukan nan kasar hausa tsakanin magariba da isha za ka tara an hura wuta a kofar gidan malam wani makarantar kowar gidan wani an hura wuta yanzu ku je ku da wannan makarantar an bayar su da makarantun sa'a dogon ja su gidan barmas babu wannan makarantun sun mutu ba a karatu ka je ka bincika a ƙauyen kuwa gani in akwai makaranta goma yanzu da ka za ka samu biyu da kowane yaro da kowace yarinya za ta rinta koyi daga alhamdu zuwa alamtar kafa ko a makaranta tsakanin magarba da sha ruwa da babu amma wallahi kana tsira waka ko mun sabunta ta yake sun karasa maka ita saboda ita ake yi ita aka haddace shine ci gaban da muka samu an ci gaba ko an ci gaba me yasa nace muku lalace a kauyen amma idan ka zo cikin birni zaka tara yara suna karanta hadisi alhadisu awwalu ko da hadisu sani kaji yaro yana karanta alkur'ani da uwa ya ce ba za su iya ba akwai wani abirni ko babu to kawai ha uban azaramma ne amma 'ya'yan babu abinda suke iya sai wake-wake ni na yi bincike da ka haka na gani wanda ba karamin musiba ba ce ba to kaga ashe abin da zai biyo baya a zilla wal maskara kenan za a ƙara shiga cikin kaskanci ga talauci ga wahala kuma ga saban Allah shi yasa kake ganin a da ana zama lafiya saboda shi mutumin ƙauye in ya tashi tsiya ta gaske yake yi wallahi bincika duk iskilin da aka wa mazan Allah za a gaba ƙauye da yake zawa yi. kuma in ya tashi abin kirki halau ya fi kowa wani sahabi ce idan mun gaba ƙauye ya zo muka mishi kyauta don ya je gurin mazan Allah ya tambaya su suna jin nauyi su tambayi mazan Allah wanda ba ƙauye ba ruwan shi kawai zuwa zai shi kawai karara ya tambaya mazan Allah yana hutu ba wani zo da raƙumin shi kawai bai ma duka san raƙuma kawai jiran wayi kawai ya daga hannu ya ce ya rasu lalla. halakatul abuwal dabobi sun halaka shimka ta kone kaza kaza kaza bugal mu ba ruwa me yau ya tsaya sallah shi kawai sai haura kuma shi ya juya shi ya gama dala dan birni ne wani manzo Allah idan ka tada hudu bai yake addu'a yake addu'a sahabi yace kafin manzo Allah gama addu'a hadari ya hado kafin a gama sallar juma'a kawai an kece da kowa da gudu ya je gida ba a ga rana ba ana tamka ruwa a wannan kewayen har sai da sati ya zo har wani sati ya zo sai gashi ya dawo kuma ana kuma shi wasu malamai suka ce shi ne wasu malamai suka ce a wani ba kauye ne kuma shi ma tashi ta kashe shi daga wannan matsala in ba gurin manzo Allah aka je ba za ta yi ba ruwa ya yawa shi ma da ya zura da kuma shi maimakon ya tsaya a kare sallah ko a kare hudu ba ko ya shigo kawai da rawa ya daga hannu ya ce ya rasu da ruwa ya yawa gari ya cika dan allah dan birni zai wannan ai ko zai tambaya sai an gama ka sani ba kawai ne ko ina san sunan kawai ne shi kenan kawai manzo Allah ya dakatar da huduma ya daga hannu ya yi ta'adda wannan sahabi ne ka yace kafin a gama sallah gari yayi tawararai rana ta hoto kwal an tsaye da ruwa shi yasa dabi'a ce ta shi mutumin kawai shi ba hakuri in zai yi tsiya zai yi tahadda wasalin da ne haka ya zai yi abinci haka ne wallahi haka ne ah boga ne wannan kudi ba yan siyasa bane in lokacin kamfani ina suke zuwa birni suke kwantawa yan birni yan ka tara su ya su yi uhun banza su amshe ba kuɗi kuma su kyale ka shi sa kake ganin suke barin gidajensu su hau motocin nasu masu tsada babacin ac ake so a kwana ba a kasar ruwa ma za su kwana su je kauye saboda shi dan kauye in zai yi da gaske zai yi da gaske zai yi in ya ce kai ne kai ne in ka jefa kuɗi a kawai jefa ma zai yi amma wallahi yan birni sai ka raba musu kuɗin kawai ka tace dan iska daman kuɗinmu ne amma mutumin kauye kunya yake ji kunya yake ji a ce ya amshi kudin ka bai jefa ba saboda shi komai zai da gaske yake yi shi yasa wallahi a je a yada addinin Allah a kauye a karantar da su kala fasa wannan makarantun na gidan bada masu da menene za a samu matsala wallahi suka fara tsiya ba iya ba ba su iya ba kwanta kwanta za ta yi yawa ta'addanci zai yi yawa da a kauye ana zama lafiya amma za a kauye ake satan motuna wani barawa Allah saka bai da alheri kai wani zai wani ya da rabe saka mushi addu'a nan bari ku ji wani ya sayo sabon babur sabon moto nan maganar da nake bai wuce kilo 40 daga nan aka yi ba labarin kamzan kurege ba ne kawai sai je sace motar da ka sai sassa ta bi suke yi sai da ako din da ya kai motar sai a ce mai jika hausa sarkanta mil in ya je watan dabal ma sai a ce jika hausa ya yi shiru ce kai sabon moto wajen jika 100 in sai da jika hausa kawai shi ke da mataran kawai sai ya hau mutum da dare sai ga shi kawai ya zo ya faka akwai gida ya sallama mai gidan ya fito cewa na kai ina motanka ce moto an sace an sace shi ya ce ya ni na sace shi ya kai ka sace shi ya ce ka gan shi nan shi ne ya ce eh shi ne ya ce ya kai ka baido shi ya ce wallahi wani motanka sabo ne na sace shi na je gurin duk masu siya ba wanda ya kara min ko dala akan jika hamsin ni ko wallahi na gada in sai da wannan motar sabuwa jika hamsin gara mai doma ka haka in ce na hasa ta yanzu satar an wasa ka taya da addu'a Allah ya shirye ni daga yau ni dai na bar sata shi yasa da mushi addu'a da Allah saka min da alheri wannan mutumin ya ji dadi ya ji dadi ya je neman makodan kuɗi saboda jika hamsin din ya bashi ya mishi kuma addu'a ta fatan alheri kaga wannan ayya kyauta ko Allah kara mishi albarka wannan barawa to kaga aka mai ta duk wannan matsalar babu ta in ka so kayan ka sai ka bari a waje ban mai tabawa me yasa an bar su babu addini babu kunya da ƙauye guda mutum ɗaya ke jeren garin ko faɗa ake in yi leko ya ce kai wadda zan ci a yi shiru an yi shiru yanzu ubanwa a gidanka ba kai saka hana abin da ake ba saboda mi an riga an cire kumya daga cikin idan mutane an bar tabbiyar addini Allah ya saba gane to gabanin Isra'ila dai abin da suka yi sun koma neman Allah ya ba su abin da bai kai abin da suke da shi ba yace ibidu muzra fa'ila kuma sa'atu an sabka musu da mi kaskanci da wahala rayuwa irin ta karkara shi yasa muka shigo da maganar kauye wadruba alaihim zalatul maskana wa faba'u bi ghadabi min Allah ko sai gashi sun yi ciniki da fushin Allah Allah ya yarda su ada ya ba su ni'ima daban-daban yanzu sun nemi canza wannan ni'ima zuwa ga mai nikima zuwa ga bala'i da talauci da wahala yanzu sai Allah ce sun yi ciniki da fushi daga Allah fa ba'u bi ghadabi min Allah sun sayar da yarda Allah sun sayi hushin Allah zalika bi annahu wannan abin da ya kasu ga wannan bi annahu kanu yakfuruna bi ayatillah dabi'a su ce su bani isra'ila daman mutane ne masu kafircewa ayoyin Allah wa yaqtuluna nabiyina bi ghairi haqq kuma suna kashe annabawa ba tare da haƙƙin kashewa ba duk duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mutum mafi sharri a gaban Allah ranar kiyama kamar wanda ya kashe annabin Allah ba wanda zawa azaba mafi tsarni kamar wanda shi da hannun shi ya kashe annabi to bani Isra'ila sun kashe annabawan Allah sun taba kashe annabawa wajen 300 da wani abu ɗabi'ar su ne shi yasa yanzu kisan bayan Allah ba komai bane a gare su dan sun kashe bayan Allah ba komai bane hankalinsu ma baya tashi mu da ake mutuwa da gari ya yi tsit gaggawa hankalin kai ta kasa cin abinci da suka ga mun kasa ganewa sai suka zo suka koya mana kisa ta bangaren film duk fina-finan da za a zo daga shiga kasar turai a da babu komai shekara talatin da ta wuce shekara arba'in abin da yanzu kawai kisa ne an kashe ne to sai aka waye gari mu da muke jin tausayin kisa yanzu ba ma tausayin kisa a cikin mutanenmu ne masu ikirarin musulmi ne su za a ga mutum ya ɗauki wuka ya yanka mutum yankan rabu kuma mutumin yana la ilaha illallah kuma yana yanka shi kuma yana allahu akbar kuma yana ganin addini yake me yasa saboda an zare mana ruhin tausayi da imani a cikin zukatanmu amma a da cikin tsarin zamantakewar mu al'ummar hausa walla aka yi mutu a gari suka ji an yi tsin in kawai ne ko kayan sayarwa ba yi abinci ma sai a kasa dafawa kowa jikinsa ya mutu amma yanzu ba kisan mutu ya zama ba koyi ba ɗalibi sai ya kashe malaminsa elaf sai ya kashe mushen da ke koya mai karatu aboki da aboki sai ya kashe aboki balle ba da ake amfani da muyagun kwayoyi kwanaki wani fa ya je a cikin garin nan ba zuwa yin wannan dabar ta can ina ne unguwar ba wata unguwar ta gabas sai aka ba shi wasu 'yan kwayi guda uku aka ce ya je ya gwada ɗa uku ha da ya haɗe su kawai abokin shi wanda da shi suke wurin da shi suke kwana kawai je same da wuka yana cika mai da kira ka amshe shi kawai ya je ajiye wukar kuma ya je ya ci gaba da aikin da yake yi hankalin shi kwance nukan tafi na ake yaje ya ce har yanzu bai na kasa maganar nake ma ba wai dogon tarihi bane a nan garin aka dauki wani ba ala kafin aje likita ya mutu aka zaka cewa uban dan kafa ya kashe abokin shi wani shi ma abokin kaman daki a gari saboda kullun tare su hankalin sa ya tashi yazo tara dan yana yana nika tahu na shi kawai a kama shi aka tafi da shi yadda kwaya ta suke shi aka ce ya kai wani kai abokin ka yace shi ai mai kashe wani shi zai kashe wani shi ku da kira kwace shi a gurin shi duk wannan kwayar a wani gari ake yin ta a nan kasar kasa yanar babu kamfanin kwaya ko akwai daga yana tazo daga turai ba wani kamfanin kwaya da za ka iya sani a cikin afirka ban san shi ba ne amma su suke a can su watsa ta nan gurin don mi su canza mana aƙida da tarbiyyar ɗabi'un da muke da su ɗabi'ar tausayi ɗabi'ar kunya da mutum ya sha kwaya shi kenan haka shi gwado da fai da uku ne haɗi da wani goma zai sha haka wani dattijo a wata unguwa a garin nan ya matsawa ɗansa shi kuma ɗan bas ne a wancan unguwa da nake gaya muku kullum yana masa fara kai ka rika zuwa dabar banza wannan abin naku ba daidai bane in ya zo abin yana damun shi sai ya zauna ya yi shiru ta ya oga ganin ka muke kai ya ne harkar dai kullum ya zo haka da sai ce wallahi tsoho ne a gida kullum ina je heli kamar fada a nan nake zama ta to shi kenan suka dauki mataki akan tsoho shi dan bai sani ba tsoho ya fito daga sallah asuba yana dan tarbi za shi gida kawai sai ga samari sun sahi tsaka kai ne baba oga ce wani ne oga kuma ce wani ya ce ni ne baban shi to wallahi in baka bar damun shi ba za a samu matsala suka yi ta zan kunne suna kashe tsoho yana karkarwa yana dan tarbi Dala in ba kwaya ba zai sa wannan. Ana mai kashe mai wani daga can da ya zaburo kawai ya zare a dace ku wani ya zare mai kaga ta ta kata da kata baban oga ne baban oga ne. A gani? Kace kai ka sare shi baban oga ne. Amma kaga daga nan abin zai kara masa magana ba ko? Me ga haka duk shaye shaye ne. Idan ka samu kayan sha daga can suke turo mana. Allah ya sauke. To wannan ɗabi'a su ce daman kisan annabawa ma sun yi suna kafirci da Allah suna kashe annabawan Allah mafi shari a duniya mafi wanda ya fi kowa samun azaba ranar kiyama wanda ya kashe annabi ko kuma wanda annabi da kashe ya kashe shi ko kuma limamin bata wanda ya jagoranci mutane akan harkar barna waɗannan guda uku ba wanda yake da azaba ranar tashin alkiyama kamar su inji annabi sallallahu alaihi wasallam zalika wannan abin da ya faru akan su bima asau sakamakon saban Allah ne da suka yi idan har Allah ya kama da kisa bani Isra'ila saban Allah ya kama su kaskanci mu idan mun saba ma Allah ya za mu samu kanmu ya mu ji daɗi ai ba sai an gama me zai zo ba ko zalika bima asu sakamakon saban Allah da suke ne Allah ya jarbe su da wannan Allah ya ce wa kadu ya'tadun kuma sun kasance suna tsallaka iyaka suna ta'addanci abinda muke dai da Allah ka ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana subhana